بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاءتك بالناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لي حكم العارفين بحكمتك واشفع لي رحمتك وذكري ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا أيها الشيخ اهدنا بهذا المعدن فلتعده بنزلة تأتينا بالنفاق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يقول منا uku ga wata Ramadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina duk ila da ɗan gudu da ruwan jinya wanne zai yi da hudu a sha hudu ga watan Mati a lafiya dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsiri a daga wajen Allah ta ba wa ta'ala wa yattama wa rayu wa rabu kalimatin fatan mawar alayhi jahilu kaina imama qala wa man yati qala la yanalu ahli wali Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ka ambata لابتلى إبراهيم ربه يعني الله تبارك وتعالى وتيسر النبي إبراهيم شيء سنة إبراهيم سنة بأجمع معنى بغلارة من سنة أجمع أما معنى شدلالة شيء أبو رحيم معنى وتبابا يجين كي الله تبارك وتعالى يجب النبي إبراهيم بكلمات da wasu kalmomi malamai suka ce shi a wani wasu umarci umarci ne Allah ya ce mata yi kaza yi kaza yi kaza wa nawahi da hane-hane bar kaza bar kaza bar kaza Allah ko biya Allah ya dora masu waɗannan shi da aka ce yi da munafiqun haji su ne munafiqun haji wato ayyukan wato ayyukan haji ayyukan haji wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a kokuran baki da shafar ruwa da asibaki da wato aske gashin baki da raba kai a na gashin kai da suna da yawan gashin kai ta a rawar wannan gashin ya haka wannan ya haka wannan kuru wani a yau kenan wanda kuma haka ana yi addinin su ne sannan da yanke farata da tsiro gashin hamata da aske gashin gaba da ƙarfi na ruwa da kaciya da an ce shi ne farko wanda ya kaciya a duniya lokacin yana da shekara takwas wakilar kuma da suka ce talatin na kasa wato wasu ɗabi'u ne guda wato talatin wato guda goma suna cikin bada'a a tarihi al'adu al'amina zuwa ƙarshe da kuma goma wanda suke cikin قد أفلح المؤمنون لما زوى أولئك هم الوارثون تكون لا زوى يمسي العذاب إلا أن لا تفعل المسلمين والمسلمات أرجع والذاكرين العاقبين والذاكرات وإن سنة الله ثلاثين سنة الله أن الله يجري على إبراهيم رسول كما فأتمهن سيلم فيا بعد أبو يدعى فيكم dole sai an zarrabe ka kuma ka ci jarrabawa ake son to da yayin da aka zarrabe shi ba a san mutum da kuma ci wannan jarrabawa Allah ta'ala Allah sai ya ce masa inni ja'iluka inna imama to yanzu kan zan sanya ka ka zama jagora a cikin addini kaga duk wanda yake so ya je wani matsayi a rayuwa to zai sai ya haƙuri jarrabawa dole sai an zarrabe shi to sannan ya yi wannan matsayi a kuma da gaske ya zama jagora ne tunda yanzu yahudawa suna kuri da ji da annabi ibrahim suna ta ayyuka su ne ya ne haka nan ka koma na tsara kiristoci kuma annabi ibrahim nasu ne nasu ne nasu ne haka nan musulmai kuma muna namu ne namu ne kaga allah ya da shi ne imama jagora kowa shinkafa yake da shi kowa takama yake da shi eh amma dukkan su na yanzu ne mun fi cancanta da Allah Ibrahim da Allah ya ce ya sanya shi ya nuna shi a matsayin imama ƙara wani duniya ki ce ce Allah ta hadin duniya ta Allah ka sanya duniya ta ita ma ta zama jagora a cikin addini Allah ta baraka ta Allah ce la yanalu ahadiyar zalimi a'a azzalimi ma'ana kafiri ba zai samu wannan alkawari na ba ba zai samu annabta ko jagoranci a cikin addini ba a nan ne annabi ibrahim ya gane cewa ashe a cikin zuriyarsa akwai kafai da ce yake zuriyar musulmai ne gaba ɗaya to tun da musulmai ne so sai ke wa ɗauko allah ya sa duk in zai kawanta ne to ya zama shi ne jagora cikin addini shi in annabi ne to annabi ne to ba in wani ne wani ne ya ba sunan da ake nuna musu cewa ai akwai waɗanda za su fito a cikin zuriya na kafirai ne to su ga ba za a ba su annabta ko su zama wani ne to wannan shi ne annabi Ibrahim na
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تشرع بيتي للسائلين والعاكفين والركع السجود. الله تبارك وتعالى يكتب من السوى وإذ فأنبت عند مكسين كعبة تزم مثابة للناس فتوزن kai kawo na mutane a je hajji a je umra duk wanda ya je aikin hajji kuma fata yake Allah ya sa ya koma wanda ya je umra Allah Allah yake Allah sa ya koma sai dan to wanda ma bai je ba Allah Allah yake samu ji har ma masaba wato wajen kai kawo na mutane wasu suka ce masaba ma'ananta wato wajen samun lada sai suka ce masaba malamai kuma masa fassarori daban-daban shi masaba to amma dai da suka ce mafaka a sai da laifi ne ya je wannan waje da kuma a yafi ya ce ina fito to masabatar mai nafi da amna sai na kuma waje mai aminci ko wanda ya kace babanka kai ka a wajen ba abin da za ka masa ba abin da za ka saboda aminci kuma Allah ya amintar da wajen daga zalunci da kai a yare a waɗanda ya faru a wasu garuruwa daban-daban yanzu ko mallakar da tura su kai wa duniya da ɗaya da za su dama a kan wato nan makka ba da nan madina allah ya kiyaye na ba su ma wannan wajen mulkin mallaka allah ya kiyaye saboda haka hare-hare na wato a wannan duk allah ya kiyaye to shi ne saboda haka za ka alƙalu da wanda ba ya kashe babanka ba za ka san masa Allah ya ce wattakhadhu a wata qira'a wata qira'a wattakhadhu wattakhadhu a wajen khabar ma'ana ana ba da labari ne suka riki makamin Ibrahim ya zama musalla wato wajen da za su tsira su sallah wata hudu Allah ya sa kuriki umarni ne kenan kuriki maqamu Ibrahim ya zama musalla wato wajen yin sallah shi ne dukkan da annabi Ibrahim ya tsaya a kan shi lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba a ya kasance wajen sallah ne to a tsaya bayan shi a yi raka sai na tsawafi wato raka a na tsawafi Allah ya ce wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila Allah ya cewa mun umarci annabi Ibrahim da annabi Ismail an tsakira baitiyar wal autan ma'ana ku tsarkake wannan ɗakin nawan daga dukkan gumaka kuma sai wani hoto da sujada a rukkaɗi jan ƙwaraki wata biyu ke aikar musalli a wani ƙalai ba da murabbi da hannun
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
نعم الله تبارك وتعالى في وسوره قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر ومسيح كذب ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير الله تبارك وتعالى في وسوره وسوره ka ambata yayin da annabi Ibrahim yake addu'a yana cewa rabbi ji al'ada balad Allah ka sanya wannan waje wannan waje wannan jeji ya zama wato gari ya zama birni aminan amintacce wato a lokacin wajen jeji ne yayi addu'a lokacin wajen fako ne jeji ba komai saboda haka yake baladin a sa wajen ya zama gari a cikin sun ibrahim ya ce wa jiji al'adar balada amina Allah ka kuma wannan birni ya zama amintacce nan kuma yana roƙo Allah ya sa wajen ya zama birni bayan wajen ya zama birni sai ce Allah ka sa ya zama wannan birni ya zama amintacce da annan du'a a cikin surat ibrahim wa ka'a wa makka kalwatin amiratu wato addu'a a surat ibrahim lokacin makka ta zama birni wanda take rayuwa sai ka ake komai da komai Allah an ta wannan addu'a da ya sanya wannan garuwar ma'adani wanda ba a zubar da jini a ciki ba a kuma wato zaluntan kowa a ciki ba a farauta hatta ciyawar garin ba a yanke ta annabi ibrahim a ci gaba da addu'a yake wa rizqahu min as-samarat Allah ta azurta wato mutanen wannan gari min as-samarat su samu wato ƴaƴan itatuwa Allah kuma ya aikata haka wato tun da garin ya zama babu wani ina da ba ruwa ba fadamu kawai jeji ne wanda yake bushe sai duwatsu akwai safa akwai marwa inda kama su kuma wajen asali ina da zama kamar kai ne ba babu wata nima sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril akwai wani yanki a Sham waje ne mai ina ga bishiyoyi jefa tun kowanne wajen sai na jibrilu ya ce ciro wannan wajen tun daga ƙasa sai zo sai tun ya ɗashi a nan makka shi ke na sai makka ta samu ni'ima yanzu duk alhazan mu za su kai aƙalla kullum duk shekara mutum miliyan ne kowa sai ya yi gudurin kayan marmari daga wannan garin zuwa ƙasa mutum miliyan ne a ga Allah aka wani a yayi to shi ne Allah ya ce a Annabi Ibrahim ya ce cewa a azurta mutanen wanda wannan gari mai kamar a ba su wasu ƴaƴan itace to shi ne man amana minhum billahi amma a ba waɗanda suka yi imani da Allah a cikin su eh wanda suka yi imani da Allah a ba su a ba su wannan a cikin su wa yawmin akhir kuma suka yi imani da rana ta ƙarshe qala wa man kafar sai Allah ya ce a'a zan azarta wanda ma ya kafirce fa ummatihu qalilan zan ji da shi daɗi na duniya ta ɗan kaɗan ne ba za ku duniya qalil jin daɗi na duniya ɗan kaɗan ne saboda haka asalin da zafin sun ma zan bari kuma a tsarruhu sannan shaganan kuma in buƙatar da shi in tura shi a lahira ila azabin nar zuwa ga azaba na wuta fala yajid an amalisa bai taɓa samun matsirata daga wuta ba wa bisal masir makoma ta yi nuni in ta zama wuta ce Allah ya tsare
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
نعم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wato yayin da ka ambata yayin da annabi Ibrahim wato yake ɗaga wato ginshiƙai na ginin masallacin Ka'aba yana ginawa tare da ɗansa annabi Isma'il suna ginawa tare suna kuma addu'a da kula suna ta rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim Allah ka raba daga gare mu lallai kai mai ji ne sannan masani ne to wannan kenan a duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya baka dama kai to ka dinga addu'a Allah ya karba saboda shi Allah ya karba ba dole bane ba dole bane kai dai in ya sa ka kai dole ne amma shi ya karba ba dole bane da duk azumi na sai mu gaba in ya ce ka karba shi kenan ba a ma dole ba da wata saboda haka ko yin shi ya dinga neman dacewa da an karba wannan shi Allah sa ka rubuta ibadu da alƙawari na'am na innaka lalle Allah kai asali ne ji ne alim masani ne da dukkan komai da ba ta da
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أبيد وجعلنا كسنيا مسلمين لك مزمع ما أميك يا غريك كسنيا daga guriyar mu ‘ya'yanmu kenan mu zama al'umma wacce ta mika maka wuya. Wato ya san misalin zuriyarsa akwai kafarai saboda haka sai ya sa daga zuriyar eh a sanya wanda suka mika maka wuya Allah wa arina manasikana Allah ka nuna mana manasikana wato shari'o'in ne da suke ka nuna mana yadda ake aikin hajji wa tub alaina Allah ka rubutu mu innaka lalle kai Allah at-tawwabu bi yawan karɓan tuba ne ar-rahim ne jin kai a wato shi rubutu da ya tabaraka wa ta'ala wato ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya shi masabatan wato wajen samun lada ko wajen da mutane suke zuwa suna dawo sannan ya sanya shi wa amna aminci ga mutane shi ne ka'aba wannan ka'aba za mu ta ɗan daga abin shafi tarihin ka'aba ne wato wannan ka'aba wata take garin makka ko bakka duk ɗaya ne wato an gina ta sau goma an gina ta sau goma farko wanda suka fara gina ɗakin ka'aba su ne mala'iku bayan mala'iku sun gina ta annabi adam ya ƙara gina ta bayan ya gina ta akwai ɗansa annabi shi shi ma ya gina ɗakin ka'aba wanda kaka ne cikin kakannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ibrahim ya gina ta bayan tufa ginin nasa kuma shi ne wannan ayar da muka karanta take magana a kai sannan bayan annabi ibrahim amalikawa sun gina ɗakin ka'aba sannan zurhun su ma sun gina bayan su usainu ya gina wato wanda ke ɗan kilabu shi ma kakan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sannan qurayshawa sun gina sannan abdullahi bin zubair shi ma ya gina shi wannan abdullahi bin zubair wato a lokacinsa hajjaj ya zo shi da ya zo shi na neman abdullahi bin zubair ya kashe shi sai je wuri a kaba ya kuskure a kaba ba an ce ba a yaki a wajen ba yake kujin sarara riwan kijiyoyi suka yi riwan kijiyoyi malam da mai kautara kada ma duka aka rusa ta aka banna mata wasu wuta abubuwa da suka faru mana ta daɗi ya kama abdullahi ɗan zuwa ɗin ya wato a tsire shi abubuwa da sun faru marasa daɗi sosai to daga baya kuma shi ɗin kuma ya yi ginawa shi a can ɗin dama lokacin nan za Allah ta yi wani lokacin da ko ta suka je ɗakin kawa za Allah ya ce ce to kai da Aisha da ba dan mutanen shi da bin mutum ka bane da na sake gina ɗakin kawa nan akan yadda Annabi Ibrahim ya gina shi amma yanzu akwai abin da aka rage ba a shigo da shi cikin ɗakin kawa ba wannan kuma ya faru lokacin da za su gina sai suka ce su kuri ta ba a lokacin ba mutum yake ba amma suka ce kowa ya nemo kuɗin sa na halal don gina ɗakin kawa shi kenan kowa ya je kawo na halal to iya kuɗin iya ginin da suka yi kenan saboda haka sai aka tsaya a wannan ginin ba a haɗo haddace wajen ba manzo Allah a lokacin sa sai ki kada ba don mutanen ba su jima da karɓar musulunci ba da mun biya ɗakin nan kamar zamanin wato annabi Ibrahim to haka dai da wani da cikin ba Abdullahi bin Zubair shi a zamanin sa sai ya sabon da ɗakin da ɗakin Kaaba sai ya ne da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa yadda ya ce a lokacin annabi Ibrahim to shi kenan bayan ya rage ɗakin haka shi kuma Hajjaj da ya zo ya kashe shi Abdullahi bin Zubair bayan ya kashe shi shi kenan sai sa aka rufe ɗakin Kaaba aka banka masa wuta aka rufa ta sai sake nuna ita jinin da wanda kuwa ta suka gina sai kasar ta rage to a zuwa ɗin kubar kuma kowa ya sani wato ɗaya ne ga ƙanin sai da aisha asma'u ita asma'u ai matan zubairu ce zubair kuma ji ake abdullahi an gano saboda haka ake ce mata kuma abdullahi mamar abdullahi saboda sai shi abdullahi a gaban da ya da girma in sai da aisha in da ita ba ta da ɗa. To shi kenan sai ya zama da ƙasa ta rage sai ya aika ya a ji a tambaye sai da aisha cewa ba ya yi yadda ake kafa amma ƙasar ta rage a ina za a kafa. Ya kashe masa ɗan da ya ke masa wannan tambaya. Amma ta ba shi an zaga wanda ya dace da shi. Eh, ta yi maganin. Allah ya sa mu dace. Sai kana karatu za ka an san da wani. ya dace da abin da yi ya kisa ya yi wa ɗansa kuma kisan gila sai ya sa aka ɗiye sannan ɗakin kaba ya keta alfarman ɗakin kaba ya ta'addanci in ne wani zai ce kuma musulmi ne da lafi musulmi ne sai a lokacin da an samu matsala ne ga ɗan ƙarfawa musulmi ne a lokacin suka zama wasu iri ne dan an ce a wannan ne ma gangan ne sosai ya san ƙur'ani na iya to amma kuma sai zan to ayyuka kuma suka zama wasu iri ya kashe sahabbai kamar da indiya bayan wani abu ya ɗan zai ma ya kashe wani sa'iri da zuwa zuwa shi ma ya kashe amma shi lokacin da ya zanna shi zai kashe sai ta Allah yana da wanda a kai na kawai haka kashe kuma ya zama daga wannan mutuwa ne kuma daga nan shi ke bai zuwa da tsoro wannan duk wani shi ne shi ba na ƙarshe sai ya kashe mutane da yawa a lokacin ma ko komanda ne na sojoji wanda ayoyin jirgin mun sani ke tarihi yana da yawa mun sani bayan wato sahabbai wato an ɗan samu matsalolin ma'ana bayan kilafansu sai na Usman a sai na Aliyar Karfa duk shekarun da ya yi duka cikin rikice rikice aka yi shekaru aka yi karshe aka je aka kashe sai na Ali shi ke wani shi ma'auya kamar za su ci gaba da yaki da sai da rasu ke kuma ta ashe da riga shi da zawa aka yi yarjejeniya a kan tsoron shi ma'auya an bar shugabanci dukkan musulman duniya a hannunsa amma da sharaɗi in ya rasu kuma zai da wajen sai da hakan ne dan wato sai da fatima irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ajiye a haka aka abu da kuma aka haɗa baki da matarsa ta sa masa guba a cikin wato shayi shike ne ya sha shike ne ya rabu daga nan da ba sai da ta zama fitna hussein dan uwan hankali ke ga ba sai da fi saboda haka abubuwa da sun faru marasa daɗi mu da san da wata ɗakin kawa shi kenan a hajjaj shi ne gina ginin da hayar shi ne sai ga aiko kyau amma shi din ne ke sai hayar a mala'iku lokacin da suka gina wato da ke Allah da yake musu ne da arzi kaliba sun ka abin alaƙi an yi adamu sun ta cewa a shiga alfiya majalisar shirjiya da suka kima to wannan abin da suka faɗa sai suka ce to Allah mun tuba inda wannan abun ta riga ta yi yin halittar ta shi da sai Allah ya ce na ka tuba ku amma shi ma ku je maza ku gina masa ɗaki a sai yakin wannan ɗakin da kuke tsawaci akwai baitul ma'mur wanda kuke zaga wannan ɗakin suna tsawaci to ku je cancan wannan ɗakin ku gina masa wani ɗaki wanda malamai suka ce yanzu da baitul ma'mur zai faɗo to kan kada zai faɗo tsanta aka ɗauko shi a gina ka'aba to wannan shi ne farko lokacin da su wato mala'iku suka gina wannan ɗaki sai zan so annabi adamu yana zuwa lokacin ya so duniya yana zuwa hajji wato wannan ɗaki ya yi hajji sau arba'in daga indiya zuwa makka sabai suka ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam to me yake hara daga indiya ya taso har makka sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wace dabba ce za ta iya dauka annabi Adam yace ai ba dabba da za ta iya dauka annabi Adam sai ba ki jira ce a to ai annabi Adam dai ne yake da shi an ce lokacin da ko wannan duniya wato kayan da ya shi da cikin gajimare har yanzu gajimare yana cikin gajinsa sai da wani Allah a tsaya rubu tsaye saboda kar gajimare ne ga kuma gajinsa ya dawo nasa sai da inda kuke kallon jirgin sama sai ya jawo da kuma daga lokacin ake rage girman dan adam ake rage girman sa har zuwa yau kisa ko yanzu na ga mun tafi tiya duk da yin da an gado biya sai ba ya labarin sama kuma ko da sani ba saboda duk da yin sai ce ku ne mutane ku ne mabiya yawa to kullum a rage ya ake kullum a rage ya ake amma ka ji farko da yake yake ka yi hana su ya shiga cikin al'amari sai da haida ka san rahamar Allah ce ke da da muhammad nan ba a to malam yanzu in kana da mutum tsayin ya abin da zai ke gaba dan fa da wani ai aiki ne ba Allah ma za ta kira ni da yawa ba dan ma da wani to amma Allah ya ce amana kaga kirji da ba haka har yanzu kai ko bude ne amma shi na hannunsa ba hannun ba hannunsa tabo arba'in ne kirji da faɗinsa la ilaha illallah kaga yanzu kai kuma girman da haka zira'in ka an gina da zira'i daya biyu uku ne zira'i uku ne shi zira'i sittin ne irin zira'in ka da irin zira'in ka saboda haka babban mutum ce. Sura amma na bisa wani dabba ce za ta yi ɗauka annabi Adam. Da kama yake tasowa. Ito kuma ta kuma da yayi da yawa. Kuma dama dama ba ɗan ƙarami ba ne. Ya yi hajji sau arba'in ya je ya dawo ya je ya dawo. Yayin da tufa ne ya zo zamanin annabi Nuhu aka tuno mala'iku su ne su ɗauke ɗakin kawa suka ɗauke shi suka kai shi sama sai suka ɗauki hajjarul asiyar wannan dutse baki suka sanya shi wato ajiya aka koye shi a cikin zabar azu kuwaiti a gefen ka'aba a gefen inda ka'aba yake yayin da zamani ya taho ya taho har zuwa zamanin annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim wato ya kasance a iraq shi annabi ibrahim ibrahim a iraq ce yake ƙasar iraq wannan wanda muke ji a nan aka haife shi a nan ya taso a an yi saɓani wajen da rai babansa waye babansa wasu suka ce azara shi ne babansa wasu kuma suka ce a da santin taraha shi ne babansa to abin da ya wannan saɓani kuma bisa hadisai ne na annabi muhammad an zara yana cewa sallah sallah farastu min nikahin wala akhud min sifati za a ga na fito daga aure ban fita daga hujja wato ruwan dangawa ma'ana tun da haske na ya fito tun daga annabi adam to jikin musulmi mumini wani ma annabi haka yake ji haka yake ji har har har ya zo da ibn abdullahi zuwa da mahaifiya ta ɗaya da amina ta aike shi babu mutumin kanta in ji annabi muhammad to adar in an ce shi ne mahaifin annabi ibrahim to shi kuma adar uku faɗin kafiri shi ta ma malamai suka ce tun da akwai inda allah yake cewa li ajiyi adara ga babanka adara to tun da aka ce babanka adara sai ke na akwai baban kiran da ba a gara ba shi da a musulunci a shari'ance babba ana kiran sa baba ana kiran sa baba babban ka baban ka ne saboda haka tun da aka ce a duniya a gara baban sa a gara wani to akwai baban sa kiran da ba a gara ba to wasu suka ce taraha shi ne baban sa wasu kuma suka ce ai da tarahan da agaran duk sunan agaran ne kamar ka ce isra'il da yaƙo duk sunan annabi yaƙo ne to Allah ya ta'ala al'ada Allah shi ne masani a to an ajiye shi a iraki a nan ya taso ya taso ƙarƙashin wato ƴan uwa da jama'a masu da gumaka gumaka ake bautawa to ya taso ma gidansu akan ba shi kallon gumaka ya je wa tattaya to amma ya tashi yana yawo sai dai wata wa rufe abin da baya amfanarwa baya cutarwa baya baya san ka komai ma wanda sai abin da bai amfane shi ba to haka dai haka dai haka dai abubuwa da duka suka zama kida suka zama ban ya so ban sai sun kama hanya sun tafi wato wajen bauta kida ya samu gumakan nasu juya tattaka su sai ya bar da kan nasu sai ya rata abin tattawa a wuyan babban shi ke nan suka je suka dawo sai suka ce mun ba alhalar da alaƙina waye wani tsarin na alwani na muna kaɗin yau da zalimi wani azali ne shi ke nan sai wasu suka fita ai dama mun ji mun ji ibrahim yana cewa wala in dai kun ba da baya ya suka yi wannan gumaka saboda ka aikira ta tambaye shi aka kira shi aka zarge shi an da an da hada da ala ina ta ibrahim shin kai ne ka aikata haka da kuma kan mu ya kai ibrahim sai ce musu to ba ga nan ba ko ba ai shi da ba abin da kare ku tambaye shi mana sai shi ne ya aikata in kuma shi din da ya bayani da tambaye shi ya tabbata ya tabbata suka yi shi ka ce kawai to yanzu yanzu ya za a yi ai dai ka san dai wa'in nan ba ta magana kuma za ka ce ku zaɓe ku ta ɗin wani irin hauka ne a gunja an tare shi ma bai kuma da ya tare shi an tare shi ma bai zai kare ran tara ba to kuma karbe da shi ne Allah ta abin da ranka to nan dai yin da wa'azi kuka ce mata su gaskiya tun da rufin kunya zai mutu haya tattare mutu allolinku kuma su masu magana da yau kunya a yi da ya ce ya tuba ba su zai kuma a wa'azin da mutu za su ma da yanka kona shi domin kuka ta aka kuro wuta aka kuri babbar rami aka sa ita zuwa manyan manyan tsarurar ta suka yi masarautar aka jefa ta Allah yake ce wuta ta zama bardan wa salaman ga Ibrahim ta kuma ta zama sanyi sanyi ne an shiga annabi Ibrahim to bayan Allah ya tsira ta shi daga wannan wuta to shi kai in za mu ila da biya bi wannan gari sun da abi Allah ya gagara kawai zan aura in bar wannan gari zuwa inda zan je in kira mutane su za su ci a cikin Allah to daga nan sai tattara sai bar Iraki sai kama hanya zuwa Sham to a hanyar ta na zuwa Sham sai zama akwai wato makar fastan ake shi mutu a yanzu. Fastan wanda suke tsayawa tsakanin kasa da kasa suna binciken kawo ne ke. Shi ne fastan a yanzu? To maka ake shi mutu. To shi kenan wannan fastan din wato shi wannan babban nasu da zaɓen kawo ka shi ne ka mace ta ruka musamman mace ta zama kyana ce. Zai tambaye ka wannan ƴar uwar ka ce kuma ta kace. da ka ce matar ka ce da ta kashe ka shi ke nan shi amma mata ne kyau kan da dace da kowa da sarki to da haka sai a kai wa sarki idan kuma ba ce uwar ka ce sai a ce ku jira jira sai a kai wa sarki ka san na uwanta in sarki ya ga zai zama abin da zai yi a zo ku da shi to in kuma ya zaka zama a gidan sarki in ka abin da koyi da shi kenan annabi ibrahim zalunci irin na sarakunan da to ita kuma saratu mace ce mafi kyau sannan dukkan gaske an ce har annabi yusuf da ka ji ana cewa yana da kyau yana da kyau saboda ya ɗauko saratu kusan saratu kakarsa ce ko in ce kakan babarsa saratu mata ce da annabi ibrahim annabi ibrahim kuma shi ne mahaifin annabi ishaq annabi ishaq shi ne aiki annabi yaqub annabi yaqub kuma shi ne aiki annabi yusuf kaga saratu ita kaka ce ga baban annabi yusuf sai annabi yusuf kan nasa nan da kai har mata na yanke hannayensu to dan ya ɗauko can saratu ita ko alam ta fi koran kyau na zamani ba wanda ya kashi ta to kuma da ikin da kafin zai da iraki zai da sha to sham wato falastin zai wuce nan zai wuce to amma da ma falastin yanki ne na sham sai ba a yau ke ake ce da sham to yanzu yankin falastin to a kan hanyarsa yana tahowa shi kenan sai ke ce mata to nan za mu zo ofishin da ake bincike na kwastar din nan idan muka zai kuma da duk duniya ni da ke kawai nuna musulmai ke ce yar uwa ta a cikin addinin musulunci to da haka kuma yar babban sa ne dama to da haka idan mun je zan ce ke yar uwa ta ce ina nufin a cikin addinin musulunci ba za ce ke mata ta bace ke saboda haka haka zan faɗa kuma an tabbaye ki ce eh haka ne kuma wannan yana daga cikin maganganun da in an zo a cikin kiyama ka ce masa ka je ka roƙa mana Allah ya cece mu sai ce a'a ni da aka tambaye ni mata ta wace ce yace ɗan uwa ta ce kaga yana da mafita ba wannan magana amma da ke su manya ne to wannan ma ya ajiye a cikin rai da kuɗan ne eh to ba ta rai ne amma da ke su saboda girman a wajen Allah to abinda ma mu a wajen mu na da za mu samu to su kuma a wajen su suna ga suna al'ajabi shi kenan da aka zo wajen sa shi kuma mai yawan kifi saboda kifin sama da zai taho da ita a kwace masa mai kyau sai ta kaza shi amma a kwace da rediyo ba da iska sai ya ɗaura a wurin kan abun hawa sai ya hau kai da ya hau kai ke zuwa da aka zo ba sun ofishi aka ce bai wannan a cikin wannan sai ke ke ciwon a ciwon da kwakwalwa ne sai ke ciwon kai ka kaddara ko menene a ciki in ya so ka ce ma zinare ne zan ba ka rubin da ka bar mu mulki ba sai ka ga abin da ke ciki ba sai ce a ai tun da ma na ga ba ka so na gani wallahi na gani sai wanda sai an buɗe na gani yake cikin akwatin nan shi ke nan ko ni ne a buɗe ne shi ke nan aka buɗe yanzu mace mafi kyau a duniya a cikin akwati ya ce wannan kuma to me me ganin ka da ita ne tsakanin ku annabi Ibrahim ya ce yar uwa ta ce kawai kawai sai ya ce mu rike mu rike kawai ta je zuwa da sarki suka je da sarki sarki ya kama ce mafi kyau ga ɗanyen kyau annabi Ibrahim da ke Allah ya sani annabi Ibrahim yana da ciki saboda haka daga inda aka tafi da matarsa Allah sai masa kashe ya yi masa da sai zan to duk girman nan da aka shiga duk inda aka shiga yana kallo saboda kar wani shakka kan matarsa a shiga nan a shiga nan har aka je inda farke shi kenan sarki da aka zo da ya kanta ya ce a madalla madalla an kyauta ai ba a taɓa kayan mata irin wannan shikenan ya taso ya yi wa kanta ai sai ya kage sai ya kafe sai ya jiya a gagarin motsi ko in ba ya motsa yadda yi yadda motsa sai gagarin motsa sai niyan tura tura ya tura zai tura shikenan sai ya kawo gano motsa kuma nuna nuna shi ke ba mata sai ita kuma mai wannan sai sake yin kuma kanta sai sake hadewa kuma da ya haka sau uku sai ce ko kan dala mutum ne ya ko aja take da mun matar kalin kalin mai rahman ni matar da dadin Allah sai tsora ta da zai bari wani abun banza da ni shi ke nan sai ce ko yanzu a ji a kira mutane a waje aka kira ta aka kira mu da su kudu sai ce to wannan gashi gashi ina ji da abin nan dare amma a huda mata kuɗi a huda a huda mata kuɗi maza a kama a huda mata kuɗi nan ma za a cika samu huda kuɗi har yau dan da aka huda kuɗi sai kuma ya mata azo sai ce ga kuma inda na ga tana da kyau ga baiwa maza na ba ta da ne ta amini da wani mutum ba Allah wannan ba ni ana cin kasa zuwa shi a ga kuma wannan tattu da banci zai ta shi na aka tattara aka zai ta annan ibrahim duk abin da aka yana faru to da aka da aka zo ko shi da sai shi gaba tafiya da da da matarsa to haka haka abin ya faru bayan sun taho ga ta ga baiwarta ga annabi ibrahim sai take so annabi ibrahim ka gani ba ce ba na aihuwa mun ji ba da kai ban aihu ba ko da ka ga wannan baiwarta aka gani na ba ka ita kai sadaka da ita ko za mu samu ɗa shi kenan haka ya faru ya yi sadaka da ita kuma sai Allah ya ba ta ciki da samu ciki sai kuma kishi ya motsa ta ɓangaren sai ga wato sarata sai zan to kishi ya motsa ga wannan kuma idan ba ta bayar ba kuma wata ce kuma to kuma dai wannan ta zo kuma za ta zama ita ce mai gida ke to sai kishi sai ya motsa ana nan ita ma sai Allah ya mata baiwa ya ba ta ciki din ta an ta aiki annabi Ishaq to sai ya zama kuma ƙarfin ne ba annabi Isma'il to ya ji annabi annabi Isma'il ya fi shi annabi Ishaq sai haka idan suka fita zuwa kiwo ko wajen wato harkokin su sai su yi kokuwa sai kokuwa shi ke da sai shi annabi Isma'il sai da shi annabi Ishaq to shi ke da sai da so sun dawo a wannan yana kuka annabi Ishaq yana kuka ita ta rubuta kai kai ni ba wannan abu ya ce wannan ba zai ba ta ce ni na mallake ta na zo na bada ita ta zama mata sannan kuma ta haifi da ɗan kullum yana dukan ɗana ba zai iya ba zai iya ba saboda haka kai annabi ibrahim ina kira ka san yadda za ka yi da ita ta bar gidan nan ka to kuma shi ke nan annabi ibrahim ya ce za ku sai hau abin hawa ya zo da ita hajar a baya da ɗanta ne da Ismail ya tafi da su daga nan Sham zuwa Ka'aba. Wato wannan suke za mu je har yadda ginin Ka'aban da sauran suke nan. Da shi kenan ya tafi da ita kan aka zo
makka a lokacin ɗazu na faɗa mana jeji ne jeji ne da bishiyoyi sai manya-manyan duwatsu shi nan da ya zo sai ya ajiye da ita hajara da annabi isma'il a ƙarƙashin wata bishiya kusa da ka'aba lokacin ka'aba kuma babu ita hijiyar da ya juya sai ya ji take ya annabin Allah ya Ibrahim ya Ibrahim ya Ibrahim ko ya ciwo bai ciwo ba ta cire mai gidansa bai ciwo ba sai take ko dai Allah ne ya ce ka yi mana wannan abin da kai mana sai ya daga kare shi Allah ne sai take ko in da aka ne ka je ka Allah bai da lakan samu ba to a nan sai malamai suka ce amma a yana wai malamai suka ce ita wannan hajara ba fulata na ce shekara ce fulani sun ko kansu amma suka ce ba fulata na ce suka ce abin da sa fulani su ne zarrarin jeji wanda abin da bai gane su ba jeji bai gane su ba saboda in wata ce to ko da ma misalin za a samu abin da za a ci a shafe kura ba zai ne ba kura ba za ko ka da suke jeji ga abuna to amma da rarraye na wani ba ba ne shi ne gidan sun shi ne gidan wani suka ce ba fulani na shi irin fulani jejin na kaza Allah ya ta'ala alam eh waɗanda ba fulani ba da zuwa ne suka ce ba fulani suka tashi a kansu tsakanin da kula ta zuwa wani kula ba da kuna su girmama yaran ku je suna da lokacin akwai to ba mai daba to kuma wanda suka ce ku kula ta nan kula da wujudi da yawa wanda suka faɗi haka ne to inda dai duka dai saboda abin da za ka lura wato shi ba kula ta ni mutumin kirki ne tana da nuru duka mutum jirgi ne tana da nuru ne duka shi ne bulatin haka yake da kuma haka in ka zuwa tun daga da kamar zan haka yi abu ne ko har abin da mu yi ke kuma zai kawo ta Allah ya to haka annabi Ibrahim da shi ya bar da abubuwa guda kamar haka akwai sarka akwai ruwa a cikinta akwai zara wato wata jaka ita kuma akwai injin ne a ciki shi kenan ya kama hanya ya tafi shi annabi ibrahim a shi ya ita hajara daga wannan jirgin suke ci ta sha ruwa shi kuma yaron na sai da mu yawan zai sha ana haka ana haka bayan kwana biyu sai ruwa ya rana jirgin ya rana suka shiga ɗan suka rasa yadda za su musamman shi Ismaila Jinde ta ga ya shiga yanayi sosai saboda babu mara zai sha. An kare ta ya tashi a kowane dutse a kuma ya sha ana irin baba ta je kan shi ta leka ta leka ta leka a kan shi kuma ta hango inda jama'a suke babu. ta take ta sauko daga kanki ta tafi marwa ta je nan ma yau ta hau kanki can ta leƙa ta leƙa ko za ta ga wani shuru ba wani ta gari ba abin da ta gari je ji kawai ta sake tafiya ta koma kanka sai ta yi kogo su ne wannan kogo da ake yi na sa'ayi a je a dawo a je a dawo sau bakwai da ta gaji ta ga abin da zai samu ba bayan ta ruka ta dawo ta zuwa ya yi gudu kafin mutuwa da guda. Ita sai da kuma na jibirin mala'ika da biyu ya zuci ya buki wato inda zamzam yake da suka fitinta sai ga ruwa yana ɓuɓɓuga yana ɓuɓɓuga yana ɓuɓɓuga sai wajen ya zama wani kogi babba ita kuma sai da wato hajara sai ta dinga tare ruwan tana zam zam zam zam wato ruwan ya tsotsi ya kai ruwa ne shi ke sai abu ya zama rijiya ya zama rijiya mai zurfi wanda suke da ruwan da ba a kai shi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kan sai na hajara da ta mallan na ruwa da babban kogi da da mai kuda amma ni da dinga sai sai ya zama rijiya a iya makka nan annabi zurfin ran ka ba wanda ya malaman ma suka ce karkashin makka da za a iya katon kogi ne kuma zan zai shi ne shi ne wannan wato zuwa ne katon kogi ne to an ya ita da duk duniya ko ya kowa ko yana da karamin wannan ruwa kuma a jika duniya na ruwan da shi suke alwala shi ko ya su da to kogi ne duk karkashin makka yana nan a malare wannan zuwa ne to haka haka ta samu ruwa ta ci gaba da shan ruwa ruwan kuma zanzan da ma lalace talatar ba za ku ba duk niyan da ka sha zanzan da shi to wannan abu zai maka in rashin lafiya ne sai ka bari in yunwa kuke ji sai ka koshi in ishi ne sai maka magani to haka zanzan ne lima su ba duk abin da aka sha domin sai to haka ta zauna a wannan waje sai da ku karar kafin zai cewa ko suka hango tsuntsaye suna shara ji a inda haja take suka ga tsuntsaye sai suka kira juna kan su duba kan su duba ko kun san wancan tsuntsayen in dai babu ruwa a waje ba ka zuwa ba ba a ganin ta a wajen suka ce tabba amma kuma wajen aiki ne wajen aiki mu san shi da ruwa ba ya aka yi haka ya faru ya suka aika ido da su suka shiga suka rona nan take ya hau abin hawa yana zuwa sai samu wata mata da yaron ta jinjiri a hannunta a bakin kuma wuya yace abin mamaki ta ce mutum ko aljan ta ce mutum sai ce to bai sai ya juya na zai je ga mutane shi musu ai ruwa ne mai tsafta mai kyau ku zo mu ku bai shi ke da suka ta ruwa da suka je su dama a lokacin cewa ya dame ta babu kowa ne ita kaɗai shi kenan suka zo suka ce to da ke da mu zama a tare da ke mu ringa ba ki nono na dabbobin mu sai kuma suna ba mu wannan ruwa muna ta su ce na yadda amma dai ruwa na wani suka ce da sun yadda ruwa na ki sun za mu abin da kuma za mu dinga yadda za a yi za a yi don shi da ba wanda shi kenan aka suka zo suka zauna a wannan lokaci ya yi insha Allah za mu ci gaba da yasin Allah ya mu gobe la ya samu dashi la ya jagoranci la ya kara mana san Allah ya san manzan Allah su la ya san karkashin manzan Allah su la ya shiga jiya a maganganun da suka yi wanda mun karanta wasu ayoyi da ke na na wanda suke cewa wato ran kiyama rana ne da wata rai ba ta amfani da wata rai da wani abu wato wannan haƙƙin kafirai ke amma musulmai duk mutumin da ya tsaya ya ji Allah kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙarfin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu ceton annabi Muhammad sannan kuma masu karanta Qur'ani sun samu ceton Qur'ani to abubuwa masu samu ceto suna da yawa a filin alƙiyama amma ga mummai musulmai ba eh amma wanda ya zama kafiri kan to babu Allah ya kama da shi da wani jagoranci Allah ya kuma bayanai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai